انك انت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بلبك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالسفر الحمد لله الحمد لله الحمد لله من gode Allah mun gode Allah mun gode Allah da ya nuna mana wannan rana ta Laraba 27 ga watan Sha'aban hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku miladiya kuma haihuwa annabi isa amincin Allah ya tabbata a gare shi dubu biyu da ishirin da biyu wanda shine za mu fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka ɗau tafsirin shehu ibrahim saulaka radiyallahu anhu wa arzahu annabi amin ma'abocin faizar tijaniya mu kuma yan wannan faiza da godiyan allah faizar shehu tijani abul abbasi domin ɗaunan tafsiri na shehu za mu nemi albarka da shi don mu fahimci magana ubangijinmu tabaraka wa ta'ala da shi saboda abin da yake cikin wannan tafsiri na shehu na daga albarka da alkhairatai da ilimi da fahimta zahiri da baɗini kamar yadda dukkanin manya suka faɗa kuma mun gode wa Allah yau shekaru da dama in gode Allah da shi muke taba littafin Ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma muna ganin albarka muna ganin fahimta muna ganin warware dukkanin matsaloli da rikitai na cikin addini wannan tafsiri yana buɗa mana haske muna fahimtar magana ubangijin mun gode wa Allah muna roƙo wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya taimake mu ya sanya mu mu ahalin littafinsa ne kuma ahalin mu taɓa littafinsa ne kuma ahalin fahimtar littafinsa ne labari ya zo daga sahabban shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim radiyallahu anhu wata rana shehu yana tafsiri shehu ya rufe jalalainin dama jalalain ne a hannunsa sai dai kuma ya nema sharhi da mabambantan tafsirai tafsirin kurɗabi tafsirin bakar razi tafsirin ruhul bayani ruhul ma'ani sai in ka ga takarijin mai fitar da tafsirin na shehu muhammad allah ya saka mata alheri kowace magana za ka ga ya sa wannan tafsiri kaza ne ya faɗe ta kuma gode wa allah haka muka tarar da almajiran shehu radiyallahu ta'ala an na daga shehunan mu suna yi duk daga jalalin na hannunsu amma za ka ga mabambantan tafsirai an kewaye su da shi ana jawo kissoshi a ciki kuma shi mara ga ya ce tafsiri kaza bai faɗi kaza bane tafsiri kaza bai duk wanda ya ce kasa ɗin shawman jan zai ji haka to kuma har almajiran su da duk inda ka je ka tarar za ka ga haka to mun gode wa Allah wannan duk sunna shehu ce Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu to mun gode wa Allah to shehu radiyallahu anhu yana cikin karatun ya rufe jalalai ne dama abinda yan adara suke so kenan abinda laraba suke so su ya rufe jalalai ne ya cire gilas din radiyallahu aka gyara su ga aka dinga zubo da faila aka dinga zubo da faila aka dinga zubo da faila can shehu ya numfasa ya godiya ga Allah yace na gode wa Allah na bi littafin nan har ya kai ni inda ya fito domin ma muradi kenan mu bi qur'ani a bayan shehu radiyallahu ta'ala anhu har ya kai mu zuwa ga ubangiji inda ya fito kenan dama an ce igiya ce gefen ta ɗaya a hannun ubangijin mu gefen ta ɗaya a hannun mu to in mun rike muna hawa muna hawa muna hawa sai mu haɗu da hadaran Allah tabaraka wa ta'ala haka shari'ar da ta fito daga cikin Qur'ani ita ma igiya ce reshe ɗaya a gefe ɗaya a hannun mu gefe ɗaya zuwa ga ubangiji in ka juya shari'a shar'u shar'u to in ka juya shi maqalubu shar'u sai ya baka arshu shar'u an baki ka da da shi farko ra ka dawo da ita sannan shin mai ruwan nan ta zama a gaba ya baka arshu wayan ka dinga hawa shari'a ka dinga hawa shari'a sai ta kai ka al'arshin Allah ma'ana ta kai ka hakika ma'ana abin da ake so kenan to shari'a bata saba wa hakika ba hakika bata saba wa shari'a ba sai dai wannan zahiri ne wannan baɗi wannan zahiri ne wannan baɗi in muka rike shari'a da kyau za ta kai mu zuwa hakika jam'u shari'ati ma'a tariqati ila al-haqiqati qural wasiqati a hada shari'a da ɗariƙa. su kai ka zuwa hakika ka samu igiya mai kwari ba wannan suna na hakika da aka bata ba aka mata fentin ibahiya aka yi kaza kaza mai faɗan haka shi da Allah amma hakika mai kyau ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sahabbansa ta salafu salihi ta muhiddin bin la'arabi hatimi ta sida abdul qadir jilani radiyallahu anhu ta hota wata junaidu saliki ta shehu tijjani abul abbas ta shehu dan bojo radiyallahu ta'ala ta dukkan shehunan mu bare sahibul faidaci da Allah ya sauƙaƙe masa ita ya bashi a hannunsa har mu ma dinnan a irin wannan zamani namu Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙe mana ita da mutum da iyalinsa da aikinsa yana aikinsa masu ya ba aiki ba cikin iyalinsa da komai amma sai ya kai abin da waɗanda suka shige sai sun je kogon dutse sai sun ce ganye sai sun bar komai da aka saba mun gode wa Allah da ya ba mu shehu ya mana to wannan shari'ar muke nufi da wannan hakikar muke nufi wanda shehu shi da kansa yake roƙon Allah Allah ya ƙara masa tuqarribu Ibrahim zidku tahaqquqa kuma yake roƙon Allah hakikantar da mu duk gaba gida to inda aka rike shari'a aka hauta to sai a je wannan duka baki da to mun gode Allah Allah ya taimake mu a cikin haka mu ba mu bi Qur'an nan a bayan Sheikh radiyallahu ta'ala anhu har ya kai mu inda ya fito barkan manzon Allah mu zama tare da shi duniya da lahira yana daga wata al'ada mai ban mamaki amma kuma ta yi kuma ta karbo saboda yana daga cikin abinda imamu shafi ya kafa hukunta-hukuntarsa a kai da al'ada mai kyau ma idan dai ba karo da karatu ba yana daga al'adar magarib maroko da wani abu idan yaro ya haddace ƙur'ani ranar da za a yi masa saukar ƙur'ani to galibi za a ga sababbin kaya duk za a sa wa yaro sabuwar hula sabuwar riga sabuwar sabon takalmi kaza kaza don an game mara karatun abu sai a cire warin dama na sabon takalmin sa sai a zuba ruwa a cikin takalmin sai a bashi ya sha wayan da takalmin nan na kai ke bunka Allah ya kai kuma kabilin tafin haka tafa'uli ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan tafa'uli in ba wanda zai ce wannan ba shi da kyau sai dai wanda bai san kan shari'a ba kuma wawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an rawaito mana a sallar sha da fari sai ya juya mayafinsa ya dawo da sama ƙasa ya dawo da kawai Allah ya shigo da ruwa haka Allah ya tafa'uli kenan to kuma sai ga kuma abin ya faru duk gaba ki da to shi ma sai Allah ya ruwa wannan al'ada wani gari ce amma kuma alheri ne wani gari yayi in dai ba zai zama kuma fitina ba komai duk gaba ki da to muna kauna wajen Allah Allah ya sa mu bi Qur'ani barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan sahibul faidata radiyallahu ta'ala anhu har ya kai mu inda ya fito to mun gode Allah kuma muna yin maraba da bakin Allah tabaraka wa ta'ala bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin waliyarsa bakin kalifansa bakin littafin Allah bakin tafsiri daga 'yan gari a nan da kuma duk waɗanda suka zo su ma 'yan gari ne duk ga baki ɗaya duniya ta zama gida ɗaya faila ta fara yin wannan global ko ina da ko ina ya zama gida ɗaya mutumin da bai taɓa zuwa Ghana ba amma albarka faila ya kaji ji ya san shehunan Ghana ya san 'yan uwansa na Ghana duka su ma ganan wani bai taɓa zuwa Nijeriya ba amma albarka faila ya kaji ya san mutanen Nijeriya in ya san su wani bai taɓa zuwa Nijar ba ya kaji ya san su wani bai taɓa zuwa Kamaru ba bai taɓa zuwa Chad bai taɓa zuwa Sudan ba bai taɓa zuwa Kaula bai taɓa zuwa Burtana ba ga duk aka zama gida ɗaya hasalar ta'aruf wa ta'aluf wa tazawur baina ahbabin zawi irfaqi rad'u libana wifaqi duk aka sha nono ɗaya kowa ya zama ya sha nono an zama uwa ɗaya uba ɗaya musulmi suna da wata al'ada mai kyau da har saboda an bata ma har aka manta ta duk mutumin da kuka yi hajji da shi wai saboda kun je kun sumbanci hadarar aswadi din nan tare abinda muke cewa shan nono in aka ce alhaji ya sha nono ma'ana ya sumbanci hadarar aswadi to wai duk wanda kuka yi hajji da shi saboda kun je yanzu kun sumbanci hadarar aswadi to shikenan duk kun zama uwa ɗaya uba ɗaya duk wanda kuke ko ba ku yi hajji ba haka kuke addini ya haɗa ku to amma bare kuma ku yi hajji tare yanzu kuma kun zama uwa ɗaya uba ɗaya wata da kun je kun sumbanci hadar aso za a ga wani zumunci na daban ya shiga tsakani duk gaba ki ɗaya sabida an je an sumbanci hadar aswad to haka dikan hadara haka wanda aka sha faida duk gaba ki ɗaya tare to mun gode Allah mun gode Allah muna yi wa bakin ƙur'ani da littafinsa bakin tafsiri daga yan nan din da abu to haka bai na ta haɗa mu waje ɗin gode Allah har kuma abin gashi ya zo a aikace aka yi global gashi kana nan gashi kana maka yanzu muna nan akwai wanda muna tare da su kuma ba ma tare da su muna tare da su a iftirafi yanar gizo-gizo wai wannan ma daga cikin abu mai ban mamaki wa inna auhanal buyut la baytul ankabut ubangiji ta mafi raunin daki ko gida gidan gizo gizo da kai haka sai ka yaye shi gaba daya duk gaba gida an kuma dan ka san ya fi duniya kwari duk duniyar da kake gani komai raunin gizo gizo na ya fi duniya da gashi na an yi website kuma duniya gaba daya an sa ta a yanar gizo gizo duniya gaba daya ga ta an sa ta a yanar gizo gizo kuma da komanta da tekunta da komanta kana gani to haka take gaba ɗaya ta fi ta biya na giza giza ma rauni dan haka muhiddin bin al-arabi hatimi ya tafi man absara al-khalqa kasara fa qadara ta'al hida duk wanda ya ga duk abin da ba Allah ba kawai ruwan niya ne kawai ruwan kan titi ne wannan yayi ma'arifa ya isa hadara ya shiga ya shiga wanda za ka kalli ruwan kan titi ha abada ba za ka sha ba da in kaje ma ka samu Allah waje da Allah duka baki da kuma alsar alkhalqa to wannan ma zai sa duk wani abu da ya dame ka duka ya hakuri duk mai hakuri a tafi zuwa ga Allah mu kama lamarin Allah mu kama addini mu nemi halal din mu cikin kyakkyawar tafiya duk asasanye a cikin zuciya dan dai duniya ake yin duk waɗannan abubuwa ita ko banza shi mun yi karatukan nan ma wai idanta ma a kayi ke ma ba a goshi take ba bare ta ganka idanta a kayi ta tsakiyar ka sai dai ta dago tana wanne ne dan na wanne wanne ne dan na ta kai ka can gobe da wai kai ne da ga da Allah fara ya ta ta tulu da kai to shi za ma su hikima suna cewa kabarta tun kan tabarka kabarta tun kan kabarta ba ma cewa in dai aka san ka to ka bari a kisanin ka wannan ne ya ja wannan magana bacce dinka ta baka kai duk gabaki daya so mun gode Allah gabaki daya ga mu duk tare da yan uwa na Allah waliyan Allah masana Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da shi wa'anda duk abin da suka roƙa wajen Allah tabaraka wa ta'ala tabbatacce ne za mu zo za mu yi addu'a tare da su ga baki ɗaya Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ya kiyaye mu ya kiyaye addininmu ya kiyaye ƙasarmu da 'yan ƙasarmu duk ga baki ɗaya Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu da ya salahamin dunillahi kashi mato Allah ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to muna maraba da dukkanin waɗannan shugabanni masu girma kowanne shugaba ne mai girma mai falala wakilin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a garinsa a cikin jama'arsa duk gabaki daya to da kuma duk inda muke tare da su kamar yadda muka faɗa dai a cikin duniya giza-giza duk gabaki daya da wanda kuma karatu yake kai musu duk gabaki daya muna roƙon allah mu yi karatu lafiya tun daga farkon ramadan har ƙarshen albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaman mu ne wadin ma kuma cikin alkhairi kowa ya koma gidansa cikin alkhairi da kiyayewa da biyan bukatoci da taimako ga baki daya muna gode wa kowa da sunansa da sifansa kowa ya zo kowa ya halartu duka baki daya duka baki daya muna roƙon Allah muna kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da waliyarsa katimul auliya da duk abin da yake cikin sa na waliyai da khalifan sahibul faidati Allah ya saka wa kowa da alkhairi da budi kowa ya ba da iya karfinsa bare shi wa gabaninmu na zawiya iyayenmu na wannan zawiya tun daga alhaji Allah ya saka mata alkhairi ya shirya mana duk abin da za mu nema mu ji daɗin duba littafin ubangijinmu ba ma tunanin komai Allah ya saka mata alkhairi mu yi karatu cikin hutu da cikin abu Allah ya saka mata alkhairi albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan muna godewa shehu malam ibrahim gashi muna tare da shi yaro da baban abokinmu mubarak allah ya saka mata alkhairi ya yi dukkan ƙoƙari sannan ya shimfiɗe zawiya da kafin mai tsada mai kyau allah ya saka mata alkhairi duk da baki daya sannan da dukkanin shauran iyayenmu kuma da suke zaune kowa ya yi ƙoƙari kowa ya haƙuri duk wannan da muka faɗa ɗin nan mun faɗi kowa a ciki duka baki daya sannan muna gode wa dukkanin mu kuma ƴaƴansu duka baki daya ahlul fadlatu na diwani group da shauran dukkanin ahlul da shauran dukkanin musulmi kowanne da sunansa da sifansa Allah ya saka kowa da alkhairi duk gaba ɗayan mu mu haɗu mu kankan da kai wajen Allah tabaraka wa ta'ala kowannen mu in ya faɗa ubangiji tabaraka wa ta'ala a kyakkyawan zuciyar mu zai ji bare kuma mu haɗu ga baki ɗayan mu bare yadda muka haɗu a ɗakinsa a zawiya shehu a gaban littafinsa gabansa kenan gaban annabinsa sallallahu alaihi wasallama da dukkanin muminai to mun yi imani duk abin da muka roƙa karɓaɓɓe ne daga Allah tabaraka wa ta'ala to dukkan mu mu kankan da kai ga Allah gaban littafinsa wanda shi ne dai annabinsa saboda duk mai san ya ziyarci annabi manzo duk mai san ya ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karatu ya zo ya zo wajen Qur'ani ga gashi nan duk ga baki daya kuma a gaban waliyinsa da kalifansa wanda su ne mumine da shauran mumine ga baki daya to muna kankan da kai muna roƙa wajen Allah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin Allah ya kiyaye kasar mu Allah ya kije mana da hannunsa mai ƙarfi din nan dukkan masifin da suka dame mu Allah ya ji kan matattunmu barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya magani ga duk waɗanda suka jikkata suka samu rauninnika a dukkan abubuwan da suka faru kuma duk waɗanda ba a gansu ba waɗanda suka ɓace Allah ya bayyana su Allah ya dawo da su albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya yaye mana abin da ba wanda ya sai ya yaye shi sai shi Allah ya yi mana kuma mu yawaita istighfari butulci ne mu muka jawo shi mu muka yi butulci da kanmu shiryan Allah a sauƙaƙe a cikin zaman lafiya a cikin soyayya a cikin ƴan uwantaka a cikin ziyarceceniya a cikin hadiyoyi a cikin komai shiryan Allah ta zo mana amma mu da kanmu muka nemi a canja wannan sakaci ne wannan bata mutane ne wannan kaza ne duk muka yi wa abun bakin suna muka yi wa abun bakin kanci mu da kanmu muka gudu muka bar shirya wannan yan hakika ne wannan yan kaza ne wannan yan kaza ne shirya ce mai kyau mai shirya muka zamanto duk in mun zauna maimakon mu gode wa Allah mu faɗi falalar da ya zo mana da ita mu faɗi alherin da muka samu albarkar shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu albarkar abinda afirka ta samu duka da abinda duniya ta samu duka da abinda mabiyansa suka yi wa duniya duka baki daya da alherin da ya faru da sai da oh duk muka yi kwantar da wannan a'a mun zauna ma so muke mu kore ma tuhuma shi ne sallah ne shi wallahi mutumin kirki wanda ba ma fa alheri ba tuhuma ake korewa duka baki daya to ai shikenan in muka ki godewa Allah gonaki biyu da ya bamu mun zama yaman kenan sai Allah ya canja mana da gonakin goruba da menene suna waɗanda yan ƙananan abubuwa da ake sha goruba aduwa magariya da kaza kaza in ka ci godewa Allah a tufa sai ya baka magariya ya baka goruba to Allah mun tuba Allah mun tuba Allah mun tuba to kuma masifa wani ɗayan ya jawo da ya kaga mai duk da baki da da ka abalatu wa tunna bi wa fa'ala sufa'u minna to mun gode wa Allah Allah mun tuba Allah mun tuba lalle mun yi mutunci lalle mun yi mutunci Allah ka yafe mana duka baki da mun gode wa ni'imarka da ka bamu mun gode wa ni'imarka wannan ni'ima da ba tsuntatta muka yi a ƙasa ba ni'imar nan ta shehu radiyallahu an shehu ibrahim ba tsuntatta muka yi a ƙasa ba ba haɗuwa da ita kawai muka ba musanta ba a'a duk shugabanninmu na afirka nan duk waliyanmu na afirka nan sun faɗe ta sun faɗe ta tun da kan shehu tijjani abul abbas in mun zo mu cikin ɗariƙar mu ya ce failan nan za ta zo tun da kan mu zo shehu usman dan fodiwa radiyallahu ta'ala anhu ya isa dai mu mabiyansa ne duk gabaki ɗaya daularsa ce duk gabaki ɗaya bai ban mu a duhu ba duk gabaki ɗaya haka dukkanin littafai in ka duba littafansu waliye sun yi bayanin ta duk gabaki ɗaya jin mun yi faɗa a cikin karatu amma duk gabaki ɗaya muka kau da kai muka kau da kai kowa da yadda yake gani kowa da yadda yake gani to kenan dama dan amfanin mu ne shi kan Allah ba ya amfane shi da komai ba dama dan amfanin tunda muka nuna ba so ba yi kenan ba ba in sai Allah ya ba wa yansu Allah ya sa muna daga ciki duk gaba kida to Allah ya canja mana Allah mun tuba Allah mun tuba a dawo mana da wannan ni'ima Allah mun tuba Allah ka a dawo mana da zaman lafiya Allah ya dawo mana da soyayya, Allah ya dawo mana da alkhairi, Allah ya dawo mana da ziyarce-ziyarce, Allah ya dawo mana da kyaututtuka a tsakaninmu, Allah ya dawo da sadakoki, kuma wallahi muna faɗa da wai ba don wai a kawo mun ba. Na ya kai bi ai kyauta wato a kawo mai kenan. Ni ne zan kai. Ni ne zan kai. Shehunne duk gaba ɗayan su mun musu kyakkyawan zato kowa haka yake inda shehun ne an ce kofa biyu ce. in abin ya shigo ta wannan kofa ya fita ta wancan kofa haka za ka ga shi ne kofa biyu ce da inda aka in ya shigo ta wannan kofa ya fita wannan kofa duk gaba gida to mun yi ma shehi shehu sani kafin ga rabbi Allah ta'ala an yana cewa shehu ba sa fiyani ya bi mu da shi ba shi da mayanin ma kulla kuɗi shi bai taɓa ma wani mayani ma da zai kulle kuɗin ba a ciki duk gaba gida kamar yanzu yare a ce ba shi da akawun ma duk gaba gida mun yi kasitattun alajin da ma zaka ba taba hawa kansa ba ma bari duk gaba kida to kuma duk wanda ta hau ma alheri ne duk gaba kida wannan dai muna faɗar abubuwa na alkhairi wanda dan mu gyara Allah ya gyara mana duk gaba kida to mun gode mun gode Allah ya da mana da dukkan wannan alkhairai duk da baki daya da mana duk alheri duk da baki daya barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma inda dai muka faɗa kuma Allah ya yi mana wannan abu ba mai yayewa sai shi Allah ya albarka gare mu barka annabi albarka da za a ganta da ido a taɓa ta da hannu a taka ta da ƙafa a lasa a shaƙa a mamaye mu duk gabaki ɗaya Allah ya albarka ga ƙasar mu albarkar manzon Allah wannan duk abu da muke roƙawa ƙasar mu Allah muna roƙawa Afirka gaba ɗaya muna roƙawa duniya gaba ɗaya duk muna kallon duniya gaba ɗaya al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kuma halittan Allah ne Allah ya albarka a ƙasar mu ya haɗe Afirka gaba ɗaya Allah ya datar da shugabanninmu cikin alkhairi abinda za su raya ƙasa su raya 'yan ƙasa su tsare ƙasa tsare 'yan ƙasa Allah ya taimake su Allah ya dafa musu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama abu ne da duniya ne to kowa sai dai ya iya kokarinsa in taimakon Allah ya zo shikenan sai mutum ya yi abin da ba a taɓa zato ba to Allah ya kawo musu ɗauki ya kawo mana ɗauki duk gaba ki ɗaya Allah ya azurta mu damuna mai alkhairi mai albarka albarkan manzon Allah da tsiro zai tsiro abinci ya faru duniya tana buga kujan yunwa da kaza saboda yakukuwa da suke duniya da tagunkumai kala-kala da suke duniya to taskar sama da ƙasa mu a musulmi bayan mun bi dan duniya bayan mun bi al'ada bayan amma a imanin mu taskar sama da ƙasa duk a hannun Allah take duk gaba ki to Allah ya buɗo mana dama wani na daga cikin sharri duk wajen noma duk wajen abu duk mun yi da ɗewa don duk za a zuwa fetur ba a san za a kai wata rana da ko babu ma kaza kaza ba to duk ga baki daya Allah ya ba mu damuna mai albarka da tsiro zai tsiro nono ya samu tumaki su samu abinci ya samu duk alheri ya samu Allah ya albarka ga sana'o'inmu, Allah ya albarka ga karatutukanmu, Allah ya albarka ga ayyukanmu, kowa akan abin da ya sa a gaba na alkhairi, abin da zai ci ya sha, ya ciyar da iyalinsa, ya ciyar da al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya buɗa masa, barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya mana buɗi mabayyani, Allah ya mana buɗi makusanci, Allah ya mana buɗi gaba ɗaya. albarkan manzon Allah sarari da ɓoye Allah ya saka wa iyayenmu da alkhairi ya saka wa shekunanmu da malamanmu na ilimi da na ƙur'ani da na ɗariƙa da duk wanda wata sila take tsakanin da su ji ya saka musu da alkhairi da ƴan uwa duk gabaki ɗaya kowa ya yi mai kyau Allah ya maimaita mana barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya zubo mana madadi Allah ya zubo mana faila barkan manzo Allah sallallahu mu fahimci littafinsa mu fahimtar mu samo inda sauki yake gare mu da al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne kowa sanda zuwa kowa ya zo gida kowa ya zo wajen alkhairi duk baki daya duk baki daya wannan abu da muka roƙa Allah ya sa gare mu kuma ga duk waɗanda suka yi mana wasiyar addu'a duk ga baki da wanda suka aiko da addu'o'insu duk ga baki ɗaya Allah ya mana wannan duk ga baki ɗaya barka annabi sallallahu alaihi wa sallam
إن الذين جاءوا بنفك أخرى منكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر والتائه بنا ضربت تأتي لنا بالزفر إن الذين جاءوا بالإمك كاغا وإنن سكر روح da mummunan ƙarya ɗin nan mummunan ƙagen ƙarya saboda ba ƙarya mafi shari ko ta ƙarya mafi shari ce amma a jefi mutum da zina wannan mummunan ƙarya ce ko kisa ko abu buhutani ya wannan shi kansa wanda ko mutumin na rafkana bai ma hankalinsa ma bai kawo kan abin ba duk gaba ki shi da kansa sai ya kafu shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da wanda aka aka sa wa ƙagen buhutani shi wanda aka yi wa kagen shi da kansu ya rikice kaji waya abu za a faɗa kaza kaza wanda suka zo da mummunan kagen karya din nan mafi munin karya kuma awa a shugaban mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha to haka lamarin Allah yake sai dai hakuri ba wanda zai ce ya wuce a sha a yi ma kagen karya babu shi wannan mushiri yana cewa duk inda ka shiga kake ganin yanzu kam ba za a iya bin wani kagen laifi ba shi makinka ai yanzu ma ya gana ma yanzu ne ma zai faɗi abin da zai kama ka duk yanzu ne ma zai faɗi abin da zai kama ka kuma komai tsarkin abu za a iya juya shi ya zama sharri muna faɗan abin dariya yanzu waye yake ganin laifin yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowane irin abu bare kun a ce yaban manzon Allah diwa ne ka daura kake yin gaba ki ko ai gani kake kaman ba ba kaman ka eh da kake yaban manzon Allah da diwa ne haba da aka ranka ko mai diwa ne aka ce ai qur'ani yake kwaci wa yana ba mutane diwa ba kai ka mai diwa ne na so ya kara kansa ba wallahi ba haka ba ne ايه والله ما عقبني والله والله قران يا قران ديوان اجا يا كام to da qur'anin ma ka saba kuma yanzu a ce ai ya ka hadisi ya ce ba ruwan sa da hadisi dan kala ka sani ba inda za ka shiga ka ce wai ka za ka za hakika za ka shiga hadaran Allah nan za a ranko ga ce ai ka halatta haram ai bai sallah ai ka za ka za ka to ba inda za ka shiga dan haka ka shiga gaskiya wacce Allah ya yi mata stam annabi Muhammad ya yi mata stam mumine sun mata stam to yake na kama ومن في أبي إسحاق حل سهمه فقد أغمض العين والطرف منه جر إن كريئت دعوة إن السم رفي إدنك تونيك سرامنك توشي كننك me aka ce na da wai aka ce ne ni ban ji ba sai ka kara gudu ma za ka in ba haka ba ba wani abu da za ka ce babu shi a duniya da ba za a iya mashari ba babu wannan abu ba wani a nan duniya za ka ce ba za a iya maka ajiyar ƙarya ba jibi da insanil kami mutum cikakke irin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ake so amma ran da ya zo da sakon allah ba abin da ba a yaƙa ba ba ba abin da to rabbul izzatin ma ga baki daya wa mahallicin gaba daya an ce yadullahi mazalula ko ai hannunsa yanzu kan ta hukunci ai ba ta bayarwa duka ba to Allah ma aka ga haka kuma sai na wani ai kenan kuma kaji Allah ma aka ga to kuma ai sai dai hakuri to wai ma ai ma uwan mu'minan ma duk gaba ki daya matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wahayi yake sauka a gidansu kamar yadda dai mun yi karatu da yawa shekara ta shige akan wannan duk da baki da wanda suka zo da wannan mummunan ƙarya kagen ƙarya din nan abu sasai da Aisha radiyallahu ta'ala anha ko to usbatun minku jama'a ne daga cikin kuma abun mamaki kakkalaci wanda zai zo da kagen ƙarya wani ajanabu ne na can waje dan da'ira ne duka baki da inda ma za a fi kama cewa ga shina ɗan uwansa ne suka faɗa ga yanar ɗan uwansa ne yan ɗajikan suka faɗa ko kaza kaza ko kaza kaza duka baki da usbatun minku jama'a ne daga cikin ku jama'atun min al-mu'mina jama'a ne daga mu'mine ko su ne Abdullahi bin Ubayy ko Abdullahi bin Ubayy bin Salul dan Salula to kuma da Misbahu ko da Hannatu binti Jahash bayan sahabbai ne duka baki da Abdullahi bin Ubayy ne dai dan magana munafunci a ciki amma ya tuba shi ma saboda da ya zo rasuwa ya yi goro annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanke shi kuma annabi ya ma sallah kuma annabi ya mallaka bani da rigarsa ta can ciki wadda take taba gumin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi goro da wannan shi ne shugaban munafukai to shi kuma munafunci ne ba munafunci ba ana shirin naɗa shi sarauta annan muhammad ya zo sarauta da ba naɗa ta ce nan ba haifi an yi hular sarauta an saƙa dutsen da komai an saƙa hular sarauta sai ga annabi ya yi hijira mutane su samu allah ina ruwansu da wata ma'ana muna bin sarauta ta zahiri dole sai sai an bi shugabanni don tsarin mulki kaza kaza amma wallahi tallahi sarauta allah ita ce ta rufe idan mu ma sai ga an dai wani abu shi ne sarauta ya kama an wulakanta shi ba wanda aka wulakanta ba wanda aka wulakanta sarauta Allah ce ta rufe ta rufe sai hakuri duk gaba ki da to shi ke nan ba kuma gashi dacci da ne ba wai yaro ba ba ai fa shi ke nan a faɗa ya haɗu kuma dai ya zama gashi yana addini dai amma duk in ya ga wata ƴar kafa da zai maganin wannan abu ya kora annabin ma duk baki ɗaya dai sarauta su ta dawo to duk in ya ga wata ƴar kafa sai ya bi duk baki ɗaya ya gudu rana uhudu ya yi kaza ya yi kaza banzu mustalak ya ce na in rajana ila almadinati la yakhrujanna min al azmin hal azal shine mai girma din sauran manya ne duk baki ya faɗa abubuwa da komai duk qur'ani ya ya yi ta abu to amma kuma da ya zo mutuwa kuma shikenan kuma yanzu ya san ba sarautar in an mutu kuma yaran tanda to kuma sai gaskiya ta bayyana a gare shi saboda yanzu mutuwa kuma zai yanzu ba zancen duk in ka kwashe duniya ka kwashe kwaɗayi ka kwashe rowa ka kwashe tsoro wa'annan su ne babban abu guda uku da shan gura wa zai lalace in mutum bai kwashe kuma ba shi ba kwaɗayi rowa tsoro wa'annan su ne mugayen abu shi yanzu ba don kwaɗayin mulki ba da yanda yake yanzu da zai mutu dinnan tun farkon hijira annabi haka yake da duk wannan fitina ba ta faru ba duka ba shi da don ka kwashe kwaɗai ka kwashe ruwa ka kwashe tsoro sai dai siyasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya aiko ni dariya ina mai rarrashi rarrashi ba a cikin lamarin addini ba dai inda dai dan a zauna lafiya a hakura a rufe kaza a yi shiru kaza wannan shine mudarati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mudarati sadaka sadaka ne kai mudarati ka ayi abun ka nuna kamar ma ba ai ba dan dai a zauna lafiya dan kuma kai ka so ake yi ka yi magana gaban ka ta ki faruwa alherin da yake gaba ya kuma sai ke na yake mudara ce a zauna lafiya to wannan yana da wannan wajibi ne wannan sadaka ne duk gaba kiya amma ba so ba sunan sa tsoro ba sai dai mudara ce duk gaba kiya to wannan yanzu shi Abdullahi bin Ubay bin Sa yanzu da rasuwa ta zo kwaɗayin ya tafi wanda zai je lahira ina ruwansa da an ce an naɗa wani sarauta yana ɗan shekara tamanin ya dinga fasa ihu ya dinga ihu ya zo yana ya je haƙuri an go da ita ni duk ba wannan bane daɗi ya zo gashi bayan da za a ci daɗin ma da kuruciya abu da zo ba sai tsufa daɗi ya zo ba hanyar da za a ci daɗin ma duk gaba gida yanzu abdullahi bin da ya ga rasuwa sai wannan sai hankalinsa ya dawo ya wannan wasiya to mazalla sallallahu alaihi wasallam mazalla sallallahu an shige da gawo da yahude ta gaban sa sallallahu alaihi wasallam mazalla sallallahu alaihi wasallam ya kuka ya ku ta bisa ta lafiya bai wuce ba ice ina kuka da saboda rai ta kubce daga hannuna ta fada wuta rai ta kubce daga hannuna ta fada wuta sallallahu alaihi wasallam to bare kuma da ran yanzu bata mutu ba bata kumce ba yanzu Allah zai bari ta kumce ta fada wuta sallallahu alaihi wasallam ai tsara dance ta kuntum ala shafahu faratin min an-nar fa an qadakum minha sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace dai sai da Umar ya yace kada da wannan mutum shi tun da muka zo garin da muke cin bala'in sa sai yanzu dan ya ga zai mutu ya Rasulullah ya ce kara manzo Allah ya ba ku mazai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya tattobe shi da yauma duk gaba daya munafikan duk suna kallo ya tattobe shi da yauma ya tattobe shi da sannan manzo Allah ya cire rigarsa ya sa masa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigar da shi kabari da hannunsa mai albarka ya shigar da shi kabari da hannunsa mai albarka sannan aka rannan munafiki dubu ya musulunta da kaga mutumin nan shi yake tura mun mu yi duk abin da muke kara sai da ya zo mutuwa ya sana a yi maka kala ashe ya san abin na alheri shi kenan to kuma cikin hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam duk gaba gida to har da shi a ciki da haka ubangiji ya ce dai jama'an ku ne ku ne da kuke abu to akwai magana su asali bin sabit da komai to amma zaman da muka yi na shekara da su suke ya nuna ba shi kuma ya tuba wasai da aisha radiyallahu ta'ala anha to wayannan jama'a ne min al-mu'minin daga mu'minai sune Abdullahi bin Ubay ko da Misahu da Hamnatu binti Jahash bai da kuma yanzu wannan baiwa Allah ita ma babba ce yanzu ya kuwa mata annabi ce ma sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahash gashi nan zawajina ka hadin nan ya kuwa ta ce duka baki daya to mu'minai ne daga cikin ku la tahsibuhu sharran lakum la tahsibu kada ku zaci wannan ƙaryan ƙarya da aka yi muku ayyuha almu'minuna ya ku mu'minai gairu usbat ba wai da suke sharrin ba to yanzu ku kuma mu'minai wannan mu'minai din nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ake da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ita sayyida Aisha din da shi takwanin da aka yi musu sharri shi dai manzon Allah shine mutum wacce aka yi wa sharri sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina Abubakar shine uban wacce aka yi wa sharri sallallahu alaihi wasallam shi ko safwan shi wanda aka yi musu sharri da sai da to ku wayannan mu'mine ku hudu kafu da ta abun sharri ne gare ku ubangiji kenan Allah tabaraka wa ta'ala azalahu abada yake Allah alherin yake gani amma aka yi ma sharri kama ai sharri ne ko sunan ma sharri za ka sha wuya a sa ka a kurkuku ma a dake ka a zage ka a yi ka amma Allah ya ce kanka ji komai fa alheri ne saboda ƙarshen ta dai alheri ne ko a duniya ko a lahira ko a kasa gane gaskiyar ka sha wuyar ka tafi wajen Allah shi Allah ya san gaskiyar shi Allah ya saka ma da aljanna ka shiga aljanna shi kuma wanda ya sharrin a nan kam ya yi cin hanci ya tattoshe di ya kone document din di ya yi kaza kaza amma wajen Allah tabaraka wa ta'ala ko ko duk ya ba da tsoro in aka faɗi gaskiya za a yi kaza kaza kama a wajen Allah ba sai kuma ya tafi wuta ya zama alheri ko bai zama kila ma mutum ba zai iya yin wani aiki da zai shiga aljanna ba amma wannan sharrin sai ya jawo masa shiga aljanna saboda wahalar da ya sha to shi kuma wanda ya yi da shi ya shiga ya shiga wuta kan mutum ya ce ai in na yi zan dawo zama bawan Allah daga ba haka a'a wannan fa haƙƙin wani ne ana yafa haƙƙinka tsakaninka da Allah amma haƙƙin wani tattalin da cuta wani gaji ai an yafe haƙƙin wani ne wannan duk da baki da sai dai shi ya yafe ma ko abu ya faru to ku yanzu muminai din nan tun daga kan shugaban muminan wanda shi ya kera muminan ma sallallahu alaihi wa sallam da sayyidina abubakar siddiq ma duk gaba da ita sai da uwan mata mu kala kala to wannan kafu da sharri ne to muminai ba to kuma yanzu wannan magana fa har tashin kiyama tana nan duk mumin ne fa mai hakuri alheri ne saboda uwan mu aka taba duk wani mumini ma an taba uwarsa sai da Aisha dan haka mai tafsiri zai zo dan haka Allah bai faɗi tuba a wannan sharri ba amma wani can in ya yi kazafin ya zo ya nemi tuba wajen mutumin ya faɗi gaskiyar yadda aka yi duk gaba gida to shi kenan Allah zai gafarta masa duk gaba daya aya can daga farko kuma ta faɗa amma ban da nan wajen duk gaba gida saboda an taɓa azalan wa abadan duk wani wumini ma yanzu an taɓo shi in na farko sun yafe na yanzu ba an taɓa uwanmu kuma na na masu zuwa ba kaza kaza ku kan ku zaci ku ayyuhal mu'minuna ku mu'minai ghayrul uswati banda wa'anda suka yi sharri ko kan ku zaci sharran lakum wannan sharri da wannan kage da aka sharri ne gare ku bal huwa khayrun lakum bal ya alheri ne gare ku sabida Allah tabaraka ta'ala zai bayyana girman ku Allah tabaraka ta'ala zai ɗaukaka sha'anin ku galibin abinda mai sharri yake so kullum ya rufe darajar wanda yawa sharri kuma ikon Allah shi kuma Allah sai ya nuna sarautarsa sannan ma darajar za ta ɗaukaka dai ana sha wuya da farkar amma dai sannan darajar da ɗaukaka za ta bayyana to alheri ne gare ku Allah ya bayyana ku kuta ku darajar ku ta ɗaukaka duk ga baki ɗaya sannan kuma ko ma dai duk wannan bai faru ba Allah tabaraka wa ta'ala zai saka muku ya ajurkum Allahu bihi Allah zai saka muku saboda wannan sharri da aka yi ko wayan haru bara'ata Aisha da Allah zai bayyana wato kubutar sayyida Aisha li kulli imrin minhum maktasaba min al-ithm li kulli imrin minhum kowane mutum minhum daga cikin su su wa'anda suka yi wannan sharri to alaihi yana kansa maktasaba abin da ya tsoruta min al-ithm abin da ya dawo na daga zunubi kowanne bala'in abin da ya fa ba da ƙare ba yana nan zai hau kansa في ذلك أتكم ونم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم والذي تولى كبره وند يقوم في جرم لهم wanda shine ya fara kago abu ko in aka yi laifi ai ko mutane suka taru suka yi laifi to ai duk sun tare a ciki amma ai za a samu kartubu din ake cewa uban yan da alhan din gaba shi da kartubu ne za a samu kartibi din wanda shi ne gaba ɗaya shirya abin shi ya taso da lamarin to shi ne tawalla kibrahu shi zai dau shi ya dau manyan laifin kuma shi zai dau mafi nauyin zunubi din gaba ɗaya to shi wanda shi ya shirya abin duk gaba ɗaya ko minhum daga cikin su min alqa'ilina daga cikin wanda suka kuda cikin wannan magana wa huwa abdullah bin ubay shine abdullah dan ubay lahu azabun azim azaba mai mai tsanani ta tabbata a gare shi huwa nar shine wuta bil akhirati al akhirah to amma dai iko Allah daga rahama Allah ga baki da ya tuba ya tuba mata ga yadda karshen ta ya faru to لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين laula halla me ya hana in samita in samitumuhu hina samitumuhu yayin da kuka ji wannan ku mu'minai gaba ɗaya yanzu kuma Allah da mu yake Ga- gaba ɗaya Allah da mu yake laula halla me ya hana in samitumuhu hina sami yayin da kuka ji wannan magana zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim kara ku mu'minai maza da mu'minai mata ba ku yi zakan alheri ga kanku ba daukar ka ka sa kai aka yi wannan sharri da ka ji an faɗi sharri in ji a kun fasi gumbi na bai in fasiki yana daga munin kawo labarin sharri Allah ya ce da wanda ya kada ya fasi ko gaskiya yake ko kaja yake bai fasi in ji a kun fasi gumbi na bai ko kaja yake ko gaskiya dai yanzu nan ta fasi sai kenan to da ya zo ya faɗi kajan ƙaryar abin da ya dace kai mumini ɗaukan ka ka sa kai ne yanzu aka yi wa wannan sharri duba ka da ya fi sanin kansa to gwada da kanka yanzu ni kuwa a ce ni ne yanzu na yi wannan na a kai ba zan yi wannan ba to ai wani ya fi ni ai wani ya fi ni ya za a yi wani haka mata abu ayyuban ansari ta yi wannan aya ta sauka ga mata abu ayyuba abu ayyuba al-ansari da mijinta ya ga mata kin ji abin da gari yake ciki me gari yake ciki ai kin ji kin ji kin ji an ce Aisha mata anan kin ji an ce ga abin da sai ga sun ce mai gidan tambaye ka ma da Allah kana san zan yi ma haka ta ce Allah ya sauke miki ba za ki ba ta ce to Aisha ta bi ni kuma manzo Allah ya bi ta sai da Aisha ta bi ni manzo Allah ya bi ta kana san ni in kasa ita sai kana wata kai ba za a yi ma haka ba amma kuma a yi manzo Allah haka shi ke ne zai zo kin gama magana baiwa Allah ai to yanzu Allah ma so yake mu zama waɗannan mumina mu zama waɗannan mumina duk gaba gida Abu Ayyub al-Ansari sahabi ne babba mai girma iyalin sa ma sun masu girma ya isa dai gidansa manzo Allah ya fara sauka sallallahu alaihi wasallam a Madina bayan manzo Allah ya fito daga Quba ya sauka a Quba yayi kwanaki sallallahu alaihi wasallam sannan da ya shigo Madina gidan Abu Ayyub al-Ansari ya fara sauka sallallahu alaihi wasallam to haka Abu Ayyub al-Ansari ya zama tare da Annabi sa har ƙarshen rayuwa kuma ya ci gaba da ne sosai ya ci gaba da futuhatin sa duk gaba gida bayan an dawo daga yakin Bani Mustalaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi mace daga cikin su ya yi sadaka da ita cikin dare manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin rumfarsa sai ji kawan motsin mutum a bayan rumfarsa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce waye yace Abu Ayyub al-Ansari ce lafiya yace ya Rasulullah ina gadin ka ne ni matan nan ce ban yarda da ita ba da take daki ban yarda da ita ba yanzu dai ana gama yaki akai kaza akai kaza kuma ya Rasulullah ga kada ita a cikin daki wallahi ban yarda da ita shine manzo Allah ya ce fa Allah ya kiyaye ni kai kuma da kai haka Allah ya kiyaye ka duniyar ka da lahira rayuwar ka ta duniya rayuwar ka to an tafi da shi farkon kai hari kustan duniya din nan da turkiya har da shi aka yi ko Allah shi ya mutu a nan wajen to ba a sami buɗe garin ba musulmi za su tafi aka fito da shi ake shirin sarkin ya gani me wannan ciki aka ce ai wani sahabin annabin su ne babba ya rasu to shine ba sa so su bar shi a nan wajen saboda a zaka za ta yace a gaya musu su kyale shi gwamnati za ta ɗau kare shi da komai tun daga wannan lokaci ya zamanto duk gwamnatin turkiya da ta hau yana daga bajatin ta kare hubbaran abu ayyub al-ansari saboda wannan addu'a ta manzo Allah sa Allah ya kare shi a rayuwa har kuma har gobe nan kare shi ake akwai yan gadi a hubbaran sa kuma gwamnati take biya duk da baki daya sallallahu alaihi wasallam to abu wani su ake duk mu'minin zaman to irin wannan mata ta abu ayyub al-ansari kuma zo- da shi kenan sai a zauna lafiya duka duka baki da to me yasa da kuka ji shi mu'minai maza da mu'minai mata ba su wa- ba su yi kyakkyawan zato ga kawunansu ba ba a yi su wa ba a yi kyakkyawan zato su da ta alkhairi ga kawunansu hal la fa'altu shin ba me yasa ba za ku aikata kama ba ala ummu ayuba kamar yadda uwar ayuba ta aikata wa abu ayuba da baban ayuba shi ma zannu bi anfusihim suka zato ga kawunan su khairan alkhairi wa alimu suka san anna aisha ta cewa sai da aisha khairu minhum tafi su bi haisa annahum ta cewa su la yatajarrauna ba su da karfin idan da za su iya wannan ala haza fa min babi aula ashe ta kofar sai da aisha ita ta fi cewa ba za ta iya wannan ba وقالوا suka ce ala'ikun wannan ƙarya ce mubinin mabayyani laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada laula halla me ya hana jaro alai su waɗannan al'usbatu su waɗannan masu sharri din nan jama'a da suke wannan sharri me yasa mu zo da shaida hudu ba bi arba'ati shuhada akan wannan abu da suka faɗa dama in mutum ya zo ya kawo abu kuma ya kawo shaida duk da baki da in kuma babu shi kuma wannan ya rantsuwa kuma ya kawo gabansa duk da baki da to me yasa mu zo da shaidodi guda hudu ba irin wanda aka faɗa a farkon sura din nan shaidodin su da yana da wuya ga yanda duk kudin nan su haɗa bakin su duka baki daya ya ya gabata ta kaddamar hukum hukunci ya gabata fil qazata a cikin wato jifan mutum da sharrin cewa yayi kaza annan man azafa imra'atan cewa duk wanda ya jefa wata mace da wata da magana ko namijin ma gaba daya an ya ce bi arba'atu shuhada ya zo da shaidu guda hudu to Allah a taubi arba'atu shuhada me ana su zo da shaidun nan guda ko ba su zo da su ne ba su zo da su ba wala wahidun ko shaida ɗaya ba su zo da su ba to makaryata ne kenan inna mabtakaru su dai suka shirya wannan suka kago wannan sharri kuma wanda ya kago wannan sharri shine Abdullahi bin Ubay fakat ya wa Aisha sai da Aisha radiyallahu ta'ala anha mahramur rijali uwar mazaje ce duka za ta iya zina ba ko tunda uwa ba za ta iya yin zina da dan ta ba duka ba ke da to matan manzo Allah dukkanin su iyayenmu ne mu mu ne iya iyayenmu ne to sai da ma- uwar mu ne ce duka ba ke da ko jami'an gaba daya ta'lamuna kun sani anna kullu zawjatin nabi dukkan mata ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ummahatul mu'minin uwayen mu'minin ne duka baki da walakin na Aisha ta sai dai shi sai da Aisha radiyallahu anha khususan ake bance laha maziyatu laha mazidun fi hadha tana da wani dadi akan wannan ita ma kamar shauran matan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma sai da Aisha ita kuma tana da wani dadi ita kuma malama ce mai karantarwa yanzu malama mai karanta kuma tana da wani daɗin falala za ta iya karantar da kowa za ta iya karantar da ɗalibai za ta iya karantar da kaza to sai da aisha radiyallahu anha uwa uwa ce sannan kuma malama ce shi ko almajiri kaga yanda yake girmama malamarsa da kaza to tana da wani daɗin da abu hatta annaha har cewa ita sai da aisha radiyallahu anha ya juzu laha ya halatta gare ka an takalu wa ta keɓanta ma ayyu rajulin tare da kowane namiji uwarsa ce kuma malamarsa ce ai har yanzu ka duba littafan hadisi za ka ga an rawaita hadisai mai ban mamaki a wajensa da yawa ma wanda ya zo ruwa zai tambaya ta baba ta wallahi ina so in tambaye ki amma ina kuyar ce ni uwarka ce haka Allah ya ta dinga magana su dinga magana kar su ta tsausata da kaifi ba ba ni baba ka bace a ana uku ni uwar ka ce tambayi haka Allah ya ce wala ta khaza'na bil qawli sai da ma allazi fi qalbihi ma radun mu to ni uwar ka ce tambayi abin da kake so bira dika na mutum sai yanzu duk kofar tuhuma kuma da waye shi kana gaban uwarka kuma uwar da mara wasa wata mai zafi ka san wasa bai biyo ta nan ba to haka sai da Aisha radiyallahu anha take an tambaye ta abubuwa na cikin ɗaki tsakanin miji da mata mai- sai da Hafsatu radiyallahu ta'ala anha da ita Allah bai ajiye da ita akan wannan kujera ba mahaifinta ya- ya aika aka tambayo ta akan zata wanda ya sa da iyalinsa bai sauka ba amma cewa ba zai wanka ba wannan farkon hijira kenan amma hadisi ya zo duk ya shafe wannan cewa an zin an lam yanzu ko ya sauka ko bai sauka zai yi wanka duk da baki daya to akan wannan aka yi ta rikici wani yace annabi ya ce ba sai na ce khalifa umar sai na awar kenan khalifa tambaya ai ka a tambayi ɗan uwarka irin wannan karatu ɗaki ne ya sani ake su sun yi haka da mai shari'a ɗin ko to su zama kowa sanin hukuncin wannan ai ko sai na waye yake ya karatu sai na waye tashi da kansa assalamu alaikum uwar muminai har shi uwarsa ce kuma ya san salamu alaikum uwar muminai ce baba lafiya ga to Allah tambaya na zo yi kaza kaza an kuka yi abu da annabi sallallahu alaihi wai ya hukunci ta ce to Allah baba ka ƙara tambaya ta irin wannan abu da ko dan Aisha da ni ba a tambaya ta irin wannan haka ita ba ajiye ta a nan wajen ba to kuma shi kenan ba za a rawaito wannan karatun ba in sai da tun bata rawaito mana wannan karatu ba to ya za a san shi duka ba gida to sai da Aisha tana da daɗin falala akan matan manzon Allah banda sai da Khadija duk an faɗi matan manzon Allah banda Khadija wannan abu ya rikice wa dan tayi a duka ba gida sai da Khadija saboda sai da Khadija ita ba ta zauna ta karanta ba su kuwa iyayen mu malamai dai wanda ya karanta nan dai komawa ya dai shine gaba to malamai duk sun ba wa ɗan jami'a hukunci amsa cewa ita sai da Khadija aje ba ta san hun addini aje ba ta karanta da ita ta raina addinin gaba ɗaya ita ta kafa addinin gaba ɗaya ita ta raina annabin addinin gaba ki ɗaya ba dan ita ba da ba a samu addini ba ba a samu wanda ya karatu a addini wata wata wata bele ke kuma za a gaya mata ita ce abu mai wuya ma kudin ta gaba daya wannan kafitacciya a tajira yan kasuwa kafitacciya da ba ta san adadin kudin ta ba babban abin da sarakuna suke so a ce ta yarda da su za ta aure su babban abin da attajirai suke so a ce ta shigar da su business ɗinta ta sa annaba a ciki sallallahu alaihi wasallam kuma ta fawwala ma komai kafin tun annabi yana ɗan shekara 25 yake kan kudin sai da aka tisha radiyallahu har sai da ya shekara 53 sallallahu alaihi wasallam sannan kudin Khadija ya kare har aka aiko shi kuma aka hana shi bare da aka kafa musu takunkumin karya tattalin arziki da ake cewa ko aka kafa wa ayan Abdul Muttalib cewa ba za a siya ba za a siya takunkumi dai duk kudin Khadija aka dinga shi gaba da amma Allah ya gode mata Allah tabaraka wa ta'ala ya gina mata gida aljanna baitun min qasabin la nasabu fi wala la sakabu fi wala nasabu gida ne na lu'ulu a aljanna na kasaita ba wanda zai iya wannan duk gaba ke sannan kuma GRA ne unguwar gidan Khadija ne kawai GRA aljanna la takawun biyo ba hayaniya shuru inda ka shiga gida unguwar manya shuru za to unguwar Khadija kenan kan shuru ka shigo GRA ga kuma Allah ya ba ambatanta a tashi ahlul bait da ake cewa da sharifai ahlul bait baitu Khadija ne ɗakin Khadija ahlul bait ahlul bait ayyan ɗakin Khadija ɗakin Khadija nan duniya kullum muna faɗa ɗakin Khadija haka ranar tashi kiyama ƴan aljanna babban abin da suke ganowa mai girma irin gari ga wani gida mai gidan Khadija ne baitul min qasam lu'lu Allah ya fafake na aljanna daimu da aljanna aka gina wa Khadija gida a ko anan ba karamin shugaba bane ko attajiri wanda zai fafake dutse ya ce yayi gida a ciki to haka kuma a can kowa dai yana da tasa aljanna amma baitin min asalin sai Khadija radiyallahu ta'ala anha duka baki da su ma shauran mata suna tare da annabi suna matsayin su duka baki da amma dai za a je gidan Khadija kan baitin min asalin ne la na saka la saka ubi wala na sa to wannan Khadija to banda Khadija ita ta kera addinin ita ta kera mai addinin ita ta haifi mazaje waɗanda suke ɗauke da addinin nan har tashin kiyama manyan shugabannin malar da suka yi tashi za a ga 'ya'yanta ne waliyanmu da suka yi tashi suka nuna hanyar baɗi hanyar Allah hanyar na daga shehunne za a ga 'ya'yanta ne duk da baki ɗaya zahirin da baɗin har tashin kiyama to wannan da wa za a gwada ta radiyallahu ta hakan ana dara fitar da uwa aiki duk da baki ɗaya ana magana shugabannin mu iyayen mu mata Allah musa fitar da sai da Khadija ake duka ba gida baba kuma an fitar da sai da Khadija to kuma sai da Aisha radiyallahu anha ita ce kan gaba duk darajar su daya sannan kuma ta kara su da ilimi kuma ta kara su da abubuwa da yawa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to ita sai da Khadija radiyallahu anha za ta iya kedewa da kowane namiji لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيل حديث من ظن الله صلى الله عليه وسلم فضوص لسيدينكم ku riƙi biyu cikin ukun addinin ku an hazihil humaira daga wannan yar jaɗin nan yanzu a raba addini uku duk mu riƙi kashi biyu a wajenta daga wannan yar jaɗin nan lamma kana fiya afzalu zaujat nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sai da Aisha ta zama tuwa fitan matan manzon Allah ba'da Khadijata bayan sai da Khadija wa hiya allati hasalat al-ilma ita ce wadda ta tabbatar da ilimi wa ballagat shari'a ta isar da shari'a sharakat nabi sai ta zama to ta yi tarayya da annabi fi tabliki shari'a cikin isar da shari'a jaza laha to tunda kake da wannan saboda annabi adu ila Allah na wa man ittaba'ani ina kira ya zuwa ga Allah ala basiratin ana wa malita ba ni da wanda ya bi duk an tafi wanda ya bi shi nan daga malamai a zahiri na daga shehunne a batini na daga arfai a batinin batin kuma kowa iya matsayinsa yana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a iya matsayinsa idan sara khairu nasirtu wara'ahu sallallahu alaihi wasallam to to ita ma tana biye da bayan matan ta kuma akan wannan kadari ita ma tana biye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin isar da shari'a to tun da haka ne jazal ya halatta gare ta an takaluwa bi ajnabi ta keɓanta da kowaye ba wanda ba muharramin ta bane danta ne kuma almajirin ta ne bali haza saboda haka kana safaru ma safwana tafiya ta tare da safwanu din nan ka safar al-mar'ati ma muharramiha muharramiha kaman tafiya mace ne tare da wanda ya zama haram a gare ta haramtacce a gare ta danta ko dan wanda ya ba ta aulansa ba wata alaƙa ta soyayya za ta shiga tsakanin su irin wannan ta aure wa bara'atullahi tabaraka wa ta'ala ashe Allah ya kubutar da ita asdaqu shay'in shi ya fi wani abu saboda shehu malamin hadisi ne ya san wannan hadisi da ya kawo radiyallahu ta malamai sun ce ba shi da asali ba shi da asali a ciro shi ba shi da asali a ma'anarsa ba yanzu kuma ya bambanta kala-kala wani hadisu ku riki rabin addini wani hadisu ku kasa addinin uku amma ka so biyu duk gaba ɗaya karɓa wajen sai da aisha bayan ba alisira da kuma yanzu a zahiri ma a kalli wannan hadisi mana aiki da hankali mana yanzu a ce an karɓi rabin addini a wajen sai da nawa ta bawa sayar na abubakar nawa ta bawa sayar na umar nawa ta bawa sayar na nawa ta bawa sayar na ali kofar ilimin ma duk gaba ɗaya nawa ta bawa abdullahi bin abbas hibrul ummati din ma farfesan al'umma din gaba nawa tabawawa ne nawa tabawawa ne da ya inganta duk wannan magana ba ta taso ba inda shari'a ya faɗa shi kenan amma dai malam askalani ya tafi cewa ba shi da asali ko malamin da ya faɗe shi da ce ga wani kaza ka ina ya samu ina ya samu Allah ala duk da baki da wayan ma duk malamai suka ce to wannan dai ikon Allah sai da Aisha radiyallahu anha da irinta tana da yan gani kasheninta mu ma muna ciki mu ma muna ciki ko sai na ali da irin da yana da yan gani kashe yansa mu ma muna ciki insha Allah mun ce duk gaba da to kowane dan gani kashe yansa so yake kawo wata magana da zai sa wancan yayi nasara duk gaba gida to wannan dai dai shine dai suka kawo dai akai alal hakika dai hadisi ne da sun taba shi kwarai da gaske duk gaba gida sun ce ma'anarsa kuma da da asalin nan nasu duk gaba gida kawai wanda bai san kan hadisai kuma sai ka haji an taba ka sai da to ba haka ba da kai ake bai hakuri karatu ake to tun da shehu ya san haka sai ya ce to wani da ya je ce haji shehu kuma ya za a iya buge mu da hujja da abin da ba abin da da shi sai ya to ko ko wannan bai inganta ba dai kuma tawa Allah ta ishe kuma ai dai an yadda uwa ce uwan mu ce ko kowa yadda uwan mu ce ko to wannan ya isa har shi sabuwanin uwarsa ce duk gaba ki da manzo Allah sai ya rasu ya barta bata kai shekara 20 gaba ki da ko wani abu amma dai haka ta hakura har shekara 60 da wani abu sannan ta koma zuwa ga ba wanda zai ga auren ta uwarsa ce duk gaba ki da kuma ita ma kuma uwar ce malama sheriya ce malama ce kuma uwar ce wanda ta iya tarbiya kowa ya za su dandaka shi yanzu yanzu ta ja kwamandanci ma gaba ki da duk gaba ki da imana wawa ya babba a gaba ko ya kama me ya kai a gabanta kuma kowa ka zama inda ya kace kowa ya ce wa ne duk gaba kida to bare kuma uwa duk gaba kida to uwan mu ce duk gaba da sannan kuma malaman mu ce duk gaba kida da yawa addini tana daga cikin masu yawan ruwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma karatu mafi wuya na cikin gida da yawa a wajen da aka karbo na wajen ma duk gaba gida kuma malama ce wadda ta iya soke karatu da karatu kowa ya ta iya soke karatu da karatu duk gaba gida to wannan ita ce sai to kasancewa dai Allah ya kubutar da ita wa bara'atullahi tabaraka wa ta'ala ahdamu shay'in kubutarwa Allah ita ce mafi gaskiya abu walakin sai dai kuma yanzu dai ga wannan hadisi ko da magana sannan Allah ya kubutar da ita walakin sai dai hunaka ma huwa aqrabu min akwai abin da yafi wannan ban mamaki a kubutar sai da Aisha akwai karatu kuma na aikace da yafi wannan ban mamaki wanda karatu ne yafi wannan ban mamaki lamma nazalat al-ayu yayin da wannan ayoyi suka sauka ja'a safwanu yanzu safwanu Allah ya kubutar da shi manzo Allah ya tafka ko kubutar yanzu ya iya zuwa wajen annabi ya iya fada ma ta ila yanzu ya iya shigowa fada manzo Allah ja'a safwanu sai safwanu yazo yace ya rasu fa idza huwa laysa lahu alatu yazo ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abu da ake nagode Allah da ya kubutar da ni dan kan magana a ce so nake cewa ga ya rasu da ba namiji ba ne ka gani ba namiji ba ne inni ne dan azakarin da ba zai iya sadu da da iyali ba to ina wanda ba namiji ba ya rasu da zai yi wannan duk gaba gida to shi ne wannan ya bugun mamaki kuma wannan ya bu kubutarwa ma duk gaba gida dan akwai munafikin da ko karatu ya yi zo ga Allah da ya faɗa dai dan ya tsarrufa duk gaba gida amma dai wannan dai a aikace gashi sai da lawa alatun ba shi da kayan ma saduwar ma bare ma yayi ba zan duk gaba gida la ya kaduru ala nisa'i ba shi da iko ga mata duk gaba gida qala lin nabi sai zai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wallahi ya rasulullahi na rantse da Allah ma kashartu kana ba imra'atin ban taba yaye sutura wata mace ba ba da dai gabaki daya innino ne dan karamin azzakari ne zai iya saduwa da iyali ba la ya kadiru ala mujama'atin nisa ba zai iya saduwa da iyali ba to ya zai yi wannan haza ashaddu wannan shine mafi tsanani fi bara'ati Aisha cikin kotar da sai da Aisha Allah ya kotar da ita maganganu su faɗa amma dai wannan da ya faru to ya fi duka arrajul mutaham mutumin da aka tuhunce shi laysa bi rajulin ba ba na miji bane to sai kaka duka baki da
فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون fa in lam yatu bi shuhada to fa in bas zo da shaidu din ba kuma har abada ba su iya zuwa da su ba to fa ulaika wa inna inda Allah a wajen Allah fi hukumi a hukuncin Allah humul kazibuna sune makaryata makaryata ne wa yannan wa qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah ubangiji manzo Allah ya ce inna Allah mabtala nabiyyan qad Allah bai taba jarraba wani annabi ba bi mur'atin zaniyatin da mace ta zini da matar take zina Allah bai taba bare ni ya jarrabe da shi to wannan kira wai suka ce kuma a'a ba magana annabi ce magana abdullahi bin abbas to ai ya fi dai duk dai sahabi ne ko annabinsa kuma abdullahi bin abbas da zai iya shato wannan magana ba wannan hadisi hukuncin rafa'i ne da shi abdullahi bin abbas zai iya faɗa wannan magana bai ji daga annabi ba shi ya san annabawa duka baki ɗaya annabi ne Allah ya sanar da shi annabawa duka Allah ya sanar da shi halitta duka Allah ya sanar da shi azalan wa abadan Allah tabaraka alam tara baka gani ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka yaƙi giwa ma sannan aka haife shi shekara ce ne abraha ta yazo Allah ya halakar da su da giwa ta su amma alam tara kai wa fa'al rabbuka da ai dai ka ga yanda ne da masu giwa din nan yana nan yana kallo sallallahu alaihi wasallam yana kallo kuma ko ma me dai a ce fa tuna dai tuna ya rasulullahi wanda bai san abu ya ce a ce ya tuna duk da ba to ina abdullahi bin abbas lalle mai bin manzon Allah ne a cikin wannan sahabi ne dan makarantar annabi ne farfesan al'umma ne arifi ne yana bin al'iza sara khairun nasir tuwara'ahu yana da wannan shi ne masu wannan gado duk gaba gida amma da sanarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da wanda suka ce magana abdullahi bin abbas ce ai har yau da ya babbace Allah bai taba jarrabar wani annabi da mace bai zina ba na'am haka magana take azwajul anbiya matayen annaba fihimul kufur an samu kafirai a cikin su mata annabi lut da mata annabi nuhu an samu kafirai a cikin su amma wannan karatu da matin can bin da yawa zaka ga kafirin da da zai musulunta wannan shine karshen walittaka kafiri ne a hukuncin abin da ya imani da shi kuma kaza ana ga bai ƙarya wani bai shan giya din ma duka baki da yanzu eh, shugaban kiristoci na misira ga baki da ya rasu baba shiroda da ake ta magana alaji su to wani kwararre ya shiga ai abin da musulmi suka faɗa akan alade duk ƙarya ne duk kaza kaza eh, nama ne kyau kaza kaza to shi baba shiroda yana yin wa'azi ya aka tambaye shi ba me hukuncin nama alade yace wallahi din naji abin da farfesa ne ya faɗa din na za yace amma kun ganna wallahi ban taba ci ba a aqida zuciyata na na tsantsa na tsane shi ba- ba- ba- ko ba nama ba zan ci alade ba bane ko da kyau ko ba kyau dide ba na ci sai ku je wajen mai ci kuma ya ba ga ya muku abu to akwai wanda a hanyar da yake bi da kaza za ka ga bawan Allah ne bai ƙarya bai sabo wani ko jiyan ma bai sha ko haramta duk ba su taso ba ai an samu sahaban da tun ma ba a haramta giya ba su ba sa sha yana daga cikin su aqilu dan sayyidina abdul muttalib aqilu dan uwan sayyidina yace wallahi ni abin da zai ƙara min hankali nake nema ba wanda zai tafiyar da hankalin ba wace wani abin da yake tafiyar da hankali zan sha so wanda yake hankali ne yanzu dukkanmu kowa zai yake Allah ya bashi basira Allah ya ƙara man karatu Allah ya ƙara to kuma shi zaka je ka dinga shan abin da zai alam na shan abin ke sha dan Allah ya ba mu hadda ya ba mu kuma ka zo kana shan abin da zai da kusan da kwakwalwar na ai ba dabbanci da ko da kyau ko ba kyau dubar taso ba an kai ka sani ai kai da kake neman hankali kai da kake neman basira kai ka je ka dinga shan abin da zai lalata ka dinga baki daya to akwai ka abin da ga shi ka ka- ko ka amma kuma halinsa za ka ga to an an samu kafirci cikin matan annabawa wannan kenan kuma wannan bai cuta annabin ba shi annabin an aiko shi ne ya shiryar da kafirai har masu tasan ma ai shi kenan tana daga cikin da zai shiryar da ita ko musulma ce ma ai zai dinga nuna mata kuma yanzu imani kuma ya dinga nuna mata ihsani da kaza kaza to ko kafirai ta aibata abu ba amma a ce wannan ha'inci kuma na cikin gida wanda zai taba shari'arsa wanda shari'arsa ta haramta daga a ce kuma ga iyalinsa ta yi to wannan ne Allah bai Allah bai yana daga cikin abin da Allah ya shirya annabawa da abubuwa akwai abin da ya koru wajen annabawa akwai abin da ya zama wajibinsu gaskiya kaifin hankali amana wannan wajibi ne ga annaba haka Allah ya kera su duk annabi ya gaina da gaskiya duk annabi ya gaina da kaifin hankali duk annabi ya gaina da amana akwai abin da ya koru gare su wauta za ka ga annabi wawa ba ba za ka ga annabi mahaici ba sallallahu alaihi wasallam ba za ka ga annabi mahaici ba ba za ka ga annabi makaryaci ba saboda za ka ba shiryarsa yana daga abin da ya taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi Allah aiko shi wayan su masu hankali suka ce yaron nan tun yana karami bai taɓa ƙarya ba har ya shekara arba'in sai da ya tsufa kuma yanzu ya so ma sharo ƙarya kuma ma bai taɓa yawa wani ɗan adam ƙarya ba kuma yanzu Allah ma zai sharo wa ƙarya wani abu zai yiwu ba abu dai ko kan abu dai kawai amma dai da gaske yake yi yanzu gaskiya ta amfane shi kuma tana amfana kowa har tashin kiyama za a sha wuya dai in za ka faɗi ka faɗi gaskiya mene ne komai ta jawo ma komai ta jawo maka kadiya in ji shehu mugoji su ko Allah ya rahafta ya ba mu albarkarsa kai mana to to wannan wannan kenan an samu kafirci a cikin matan annaba zaujatu lutin wa zaujatu nuhin fa kana tahuma bil kufr la bil fahshati amma ba da ha'incin zina ba duk gaba daya duk wanda yake zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama awo da wannan ya faɗi ya faɗi sabida ne in ka ce zaka auna annabi sallallahu alaihi wasallam da matan annaba an samu eh, kafirai kaza kaza to ka faɗi sabida zaka kuma auna ai akwai ƴaƴan annabawan da nan ma su ma an samu abu ga kan'ana dan annabi nuhu to kuma ka auna ƴaƴan annabi da haka to da haka ma ba za ka auna su da kanka ka ce ka rike ayan annabi kuma ka so ma auna matan annabi da matan annabi kai ma a auna kai yanzu yanzu da kai da wanda kai imani da su kai ma da ayan wani annabi ba wani abu da za ka shi radiyallahu anhu ya ce duk wani nau'i Allah ya nuna mana an yi baran baran da shi a Qur'ani nau'in uba ne annabi Ibrahim ga inda suka yi da azab a bisa faɗa wanda suka ce babansa ne nau'in ɗa ne annabi nuhu ga yadda suke nau'in mata ne ga nau'in aboki ne ga yadda annabi musa da sa nau'in kaza kaza shehu ya ce sai nau'i ɗaya duk da ya fi fitina amma ba a taɓa rabuwa ba masoyi kuma ba qur'ani bai taɓa zuwa mana da an rabu da masoyi ba hadisi bai taɓa zuwa mana da an rabu kuma ko me ya zo da shi masoyi ne Allah ya sa muna daga cikin masoyan annabi da masoyansa barka annabi Allah ya sa muna cikin masoyan hadara shi ga ne yayi ta kallon ka da idan soyayya din nan ko komai ta da lanka masoyi ne kawai ba komai duk gaba da wani ne zai sutura duk gaba ki daya Allah ya sa muna daga masoyan hadara barka annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka ba a auna annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yace zai auna akwai hadari kwarai da gaske a nan wajen ka ba a auna annabi da cewa ai ayan wayansu matan wayansu annaban sun haka to me wa'ino ci nasa kai ma yanzu a auno ma abinda duniya ta san ma idan ka ƴaƴan wayansu annaba ma ai sun to kai ba zai kaga ga ko kaza duk baki da to wannan kenan sallah wayansu matan an samu ko zawjatu lutin wa zawjatu lutin fa kana ta huma suka haɗinci waɗannan manyan bayin Allah guda biyu bil kufri da kafirci la bil fahishati ba da zina ba لأن الأنبياء دوما أنها مكلفون أبابا دوراواني أكان سهروني بتبليغ شريعة الإسد الشريعة إلى الكفار زوا كافرة باكو ميدان سنوا كافرة annabin an aiko shi wajenta ya musulantar da ita ya musulantar da ita kuma ila a shari'a su a yi auren kafirin ma a abu muku a shari'a mu ba ma guji yau za a iya aurenta ba amma kuma duk wani nau'i na addini ka iya aurenta ko dai ta bi ko a zauna lafiya ko a zauna lafiya duk gaba kira sai ka kaje ka aure ba maguja ka zaga mata itan ta bala'i ya faru kuma aure ya mutu amma kowane addini take ba ma zagin annabawa duka ba ba za mu zagi annabi Isa ba za mu zagi annabi Musa ba to me yasa mu ba za su aure na ba saboda su suna zagin namu kuma ba a so aure yanzu yanzu da an yi ya lalace aure so ake ya zama tafiya ce ta har abada bare kuma an an haihu ma tafiya ce ta abada ba a rabu ba ko kun rabu ku biyun nan kun rabu a jikin dan abin da rabu ba shafa'i bai taɓa rabuwa a wucili ba kuma bai taɓa rabuwa ba zai yiwu ba to wanda wannan kenan to dan haka in ma abin zai kawo ma a bata ma sai a bari wa in kana fi nisa'ihim haza ko da a matan su zai zama wannan haza ya kunu zufa da za a samu a cikin matan su alfasha wannan sai zama rauni ne lil janibin nabawi ga janibin annabta da aka aiko annabi fa ala hada to amsa wannan lan yabtali Allah Allah bai taba jarraban nabiyan wani annabi ba kakku da dai bimra'atin tazni da mace da take zina laysa rasul sallallahu alaihi wasallam ba ba wai annabi Muhammadu kadai ba ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيه فيما أخذتم فيه عذاب عظيم ولولا فضل الله ba dan falala Allah ba alaikum akanku ورحمته دجن أن الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة الدنيا للآخرة لمسكم فيما أفضتم والله دا يا شافير دا يا شافير ku cikin wannan abu da kuka kusa ayyuhal qusbat ku wa'annan da kuka yi sharri din da kuka yi wannan abu ba dan falala Allah a gare ku ba duniya da lahira kaga ma'ana sun sha saboda sun tuba kuma sun yi a gabakin to ba dan falala Allah da rahamarsa ba wallahi da azabun azimu azaba wato bai girma kuma da ya shafe ku duniya da lahira cikin abin da kuka aikata إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا in talaqawnahu bi alsinatikum yayin da kuke ta ciro magana da harashen ku wancan kuskus ko yaje ba haka gulma take ba daga baki da wanda yaje ga tun ana gulma tsakanin manya kuma har kuma tawaru cikin gari duk da baki da yanzu maganar Zulaika ai daga gidajen sarautocin ta dinga wancan matar minsa ta buga wancan kin ji abin da aka yi ta buga a kawata to fa kake ba ai ta ma ta buga a kawata sai abu ya game kawaye to kuma har ya soma shigowa ma wajen makiyama ba kawaye ba har ya zo duk gari duka baki da yayin da kuke tatturo wannan magana bi alsinatukun da har asan ku yarwihi ba'dukum an ba'd ba'dun ku yana ruwaya daga ba'd to bare ro kuma dillancin labarai kuma da Muhammad ya ne ma kuma ai da an jima labari tafiya za a yi ma dan rawaito abun ma gaba ki daya kamfani ne kuma an samu kamfani zuwa za a yi dan rawaito wai ni abin nan ya muka ji ne ya aka yi haka kuna da tsoro shi da wata kuluna da kuna faɗa da bakunan ku ma laysa lakum bi ilmi abin da ba ku da ilimi yana daga sharri abin da baka da ilimi akan suka faɗa kai kanka baka san me yake cewa ba baka san hadarin abun ba baka san iya ina abin zai tsaya ba baka san kaza ba wannan yana daga cikin sharri duk gaba ki da wata kuluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmi abin da ba ku da ilimi a kansa wata hasibuna hayyinan kuna da san abin sa sauka ne la abin ba haka yake ba kuna da san sa ayyana sa sauka ne ai la isma fihi ba zunubi a cikin sa wa huwa inda Allah wa huwa inda Allahi azim wallahi gashi ku abin babba ne a wajen Allah fil ism wajen zunubi duka baki da wannan yana da abin da za a hatara da yawa abin da kana san sa ba ba babba bane mai zunubi duka shi ko wani abu ne mai girma wajen Allah tabaraka wa ta'ala to ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانه walaula halla me ya hana ne izhina yayin da sami ita mu kuka ji wannan magana kultum ba ku ce ba walaula kultum me yasa ku ku- kuka kuka kasa cewa iz sami'tumuhu ma'ana aya kenan me yasa kuka kasa cewa yayin da kuka ji wannan magana ma yakunu lana bai dace gare mu ba an na takallama da mai magana kai wannan babban za mu ga kai wannan bai dace ba me yasa ku ba wannan diga ba ko me za ba dauka da ko ku ce subhana sarki ya tabbata ga Allah wannan ya daga girman sai da Aisha radiyallahu ko me a Qur'ani ake dakowa kuma duk abin da mutum ya dauko a Qur'ani yana da hujja ya samu don ya da girman sai da Aisha irin abin da an gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah yake faɗa a wani ita ba da aka gaya mata da yawa in an ce ko Allah yana da dago kan Allah ya ce subhana subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah ka ita ma yanzu da aka faɗa wannan me yasa ba ku ce subhana sarki ya tabbata ga Allah hada butanun azu wannan kajan ƙarya ne duk ga baki daya wanda Aisha arifa ce masaniya Allah tabaraka wa ta'ala hadaran Allah ce nan duk ga baki daya me yasa ba ku ce subhanaka ba sarki ya tabbata ga Allah ka hmm? Eh, to subhana sarki ya tabbata ai linda ajibi dan mamaki ko ka azu dan mamaki ko haza butanun azimu wannan ƙarya ne mai girma barra Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kutar da Aisha ta sai da Aisha kama yuridu nafsuhu kamar yadda yake kutar da kansa tabaraka wa ta'ala hina ma nusiba lahu shariku yayin da aka dangana masa kishiya yunazzihu zatahu bi subhana sai ya tsarkake kansa da cewa subhanahu wa ta'ala amma yaquluna ko daga ita ma yanzu ga gashi an faɗa ko wallahu la isamitu qultum ma yakunu lana an natakallama bi hadha subhanak ita ma bai saba ku faɗa haka ba duka ba wannan ya isa girman wato ya isa girman ta to يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ya'idukum Allah Allah yanhaakum Allah yana hana ku yana muku gargadi ko yana hana ku an taqudu ku koma li mislihi ga irin wannan magana abada ha abada in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'minai ne shine za ku azantu ba wanda yake azantuwa sai mu'mini don kun kasance ku mu'minai ne to ku azantu Allah yana hana ku a kuma komawa ويبين الله لكم الآيات Allah yana bayyana muku ayoyinsa fil amri cikin horo wannan ayi da cikin hani yana bayyana muku ayoyi والله عليم حكيم Allah alimun masani ne hakimin gwani fi a cikinsa إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة abin Allah zina kaga wayannan da yake buna suke so an tashi alfahishata munan abu ya ya- ya yadu bil lisani da harshe suna so wannan alfasha ta yadu da harshen su akwai zunubin da ko kaji ko ka sani ma ba a so ka fara wani yana nan bai san shi ba garin faɗakkarar nan zai sani bai ɗan adam al'adarsa ne in ya ji wani abu kuma ba ko sai ya bi kokwantarsa ni wani ne ya kaza ne ni da aka ce kaza akwai yan uwanmu shugabanninmu masu karatu da kaza kaza mutum gashi a tv gashi a komai ya ta zazzare ido so yake sai ya feɗe kowane irin laifi ana laifi kaza kaza to sharri ne wani bai san laifin ba ran- daga bakin ka yaji daga bakin ka yaji wani bai san laifin ba daga bakin ka yaji ko dan laifin ma ba a so ka faɗa bare irin wannan zamani in ka faɗa ma ba ma ɓata shi kai ba tallakai masa shi ki tallakai masa da wani zai to ai haka yake to ai mun sa mun gode ma ai dama ana nema kuma dama ana nema kuma bare kuma ka faɗa ai tallakai to da haka kowane zamani ma ya dace ma wani abun ma a rufa bare ma kuma wannan zamani ga yajo kaza kaza kuma a rufa ma faɗar wani abu. shi qur'ani dattija ne ya cika faɗar abu tsarara ba a dinga sayawa ko laifin ne a saya ko kowane irin laifi akwai inda ake saya shi da yadda ake faɗarsa yana da sunansa da ake saya shi da shi duk gaba gida yanzu babban mutum in ya mutu ba za ka zo ka ce wane ya mutu ba na sai ka ce wane ya rasu ne bambanci duk dai ba ya tafi ba an kuma wai a faɗan shi bai da yanzu muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce ma ya mutu ba sallallahu alaihi mu ce ya rasu wai saboda girmamawa saboda iya faɗan magana saboda kuma Allah ya koya mana iya faɗan magana yanzu annabi Musa alaihi salam yana gaban sa yana ta lamma kibtukum da na tsoron ku fa farartu minkum na gudu daga wajen ku a wannan kirgire da na tsoron ka na gudu da wajen cewa wannan bai da kunya manya manya wai su da yawa ne ai yalla bai ko akan hukunta da muka ji tsoron ku ai muka yi kaza da shi ɗaya ne ba an kuma inda Ibrahim kana ummata shi al'umma ne duk gaba gida to ikon Allah wai komai sai an koya ba a ko mutum zai ya dinga shirmo abu ya dinga faɗa ba yana ganin alheri yake ta yana ganin wa'azi yake amma kuma wani abu kuma ya zama shi ya yada fitina kuma yanzu da to bare kuma kaza fitina a ko facebook ko kaza fitina a kaza kaza kuma kaza dare sannan din ka kuma ka dada yada ta kuma shi kenan ka kana ga duk wanda ka yada alfasha duk da baki da da komai to to duk wanda suke so an shi alfasha alfasha ta yaku kuma bil lisani da harshe fil ladina amanu cikin wanda to alfashar da aka hana yada ta ma da magana ina kuma a aikace da magana ma bil ladina amanu cikin wanda suka yi imani yansubuna ha ilayya suke dangana ta zuwa gare su humul usbatu sune waɗannan jama'u guda biyu da sune waɗannan jama'u da suka shirya wannan sharri lahum azabun alimun azaba mai radadi ta tabbata gare su duk duniya a nan duniya bi haddil qadafi da ayi musu haddi kuma annabi yayi musu haddi haddi in mutum ya kazafi bulala tamanin ne amma su sai da annabi ya ninka musu saboda sun taba sai da aisha idan aka yi musu bulala tamanin sau biyu ɗari da sittin sittin idan aka yi musu ɗari da sittin sittin duk gabaki ɗaya to haddi a nan duniya za a yi musu ko wal'akirati da kuma lahira dinar da wuta in ba su tuba ba amma sun tuba yau ba wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu ubangiji ya san intifa'aha kore wannan magana koro wannan magana an hungare su wa antum ayyuhal muslimatu ku kuwa wannan jama'a da kuka shirya wannan shari ba ku sani ba la ta'lamuna ba ku san wujudaha ko ku din ma da ba ku san yaqinin Allah amma dai kun san ba zai yiwu ba kun san ba zai yiwu ba to me amfanin aika magana duka baki daya
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله بعد أن فضل الله بقى عليكم أكم أجريكم أيها الأسوة هو أن ده كي يشتو من يعنيكم ده لك أجاجا الكتير shi babba ya tafi kuma dai ga kuma darajar nan duk gaba ki da to kai da baka daraja ba ka kaji shi ba wani ya rawa a wani waje kai lafiya wani ya zo ya duka zai ci in shi babba ne yana da darajarsa yana da girma ya yi ayyukansa ya yi kaza kaza kaza to kai da baka da kowa to kakkaji kakkaji shi ba a ciki kakkaji ba to yanzu a dan falalla a gare yanzu dai wayannan mutane da ke ga kuma babba suka ta amma ba dan falalla Allah ba alaikum a gare ku ayyuhal usmat ya ku wayannan jama'a da kuke wannan abu wa rahmatu da jin kansa wa anna Allah ra'ufur rahim kuma ma ga kowa ma Allah mai jin kai ne mai rahama ne ko la'ajalakun da Allah ya yi gaggawa bin hukumatu da hukuma a kan da bai tsaya ya ba kuma kun tuba ba ko ya bari ma a yi muku haddin gaba ki dai nan da nan sai ya kama ku a cikin wannan abu da kuka yi ya ayyuhan ladina amanu la tattabi'u khutuwatish shaytan ya ayyuhan ladina amanu ya kullu imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tatabi'u khutuwati shaytani kakku bi hanyoyin shaytan kakku bi kawace kawacen shaytan wannan abubuwa duk kawace kawacen shaytan ne wa man yattabi khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar duk wanda ya rufa duk wanda ya bi hanyar shaytan fa duk wanda ya bi kawace kawacen shaytan fa to ya san fa al-mutaba wannan fa da aka da ya rudin bai horo da alheri shedan bai horo da alheri shedan da sharri yake horo ko kuma sannan shedan bai horo da kirki shedan da alfasha yake mummunanan abubuwa yake horo da su da kuma abubuwan da shari'a ta yi don haka aka ce shedan ya san duk alheri Allah ya sanar da shi duk alheri duk wani abu mai kyau shedan ya san shi sabida kai ya je horo da wani abu bai inda bai san da alheri ba zai je ya horo da wani abu kuma ya zama alheri da haka shaɗan ya san da alheri gaba ɗaya da haka duk abin da zai horo da shi shaɗi ne sai dai malami ne sai dai malami ne kuma sai ya shigar da ilimi kuma a nan nafsu wannan zuciya tamu da take tsakanin ruhinmu da jikinmu wanda muke cewa nasu ita wawa ce ba malama ba ce kamar shaidan dan adam abu abu abu hudu yake ma horo kullum ko dai horo daga Allah ilhama ikaza Allah ya kadarta ikaza ko dai horo daga mala'ika ina baka shawara ya aikin alheri shi mala'ika zai ma shawara aikin alheri ko dai horo daga shaidan ya aikin shi alfasha dinnan ko dai horo daga nafsu wannan zuciya ta mu wannan rai namu da yake tsakanin ruhi da jasadin mu nafsu dinnan in ta koma wajen rai rai ce in ta koma wajen jiki wajen jiki ce automatic ce dai amma ai kuma wawa ce amma wautar ta kuma ƙarfi ne sai za a ka gane horon waɗannan guda hudu horon Allah inda ake gane shi akwai naira ɗari a aljihunka wani ya zai ce to Allah a taimake ni da abin da zan ci abinci kaza kaza nan da nan ka ciro ka bashi ya kama hanya ta ya gani ni na yi kyautar ta shiga ɗan kai kuka to ni yanzu kuma me zan ci an haka baya wannan daga Allah ne Allah mai ƙarfi ne Allah in ya ce kyak sai an yi ba ka isa ba duk gaba ki da Allah in ya horo biza amma kana da naira azumi mutum ya zo ya nemi taimako mala'ika ya baka shawara mutumi na ba kana neman alheri ba ne ga zara ba shi mana ya riban kai imanin ka ba in na ba shi ni kuma ya zanci ba kai da Allah wani haka je ka dora ni imanin da zan zo kuma an jima haka za ka yi ta rikici da mala'ikan da yake cikin zuciyarsa ya ce yi an ce mutum duk in ya kyauta sai da ya kwace ta daga hannun shaitani saba'in sai da ya kwace daga hannun shaitani saba'in sannan kuma sai ta hira da mala'ika mala'iku su taimaka masa in Allah ya taimaka to shi mala'ika bai da karfin hadaran Allah shi ma yana da nasu irin karfi raba da to shi in yi nasara sai ka ɗauka ka ba ka ce wallahi dai bari ni ce wallahi har ma kuma kai ma da wata sha'awar ka kai ba a yi wa Allah yaudara amma an yi wa Allah kissa ba kai saka yaudara Allah ba ma za ka iya mai kissa tabaraka wa ta'ala tun da dai haka ne yanzu Allah ga ɗari zan bayan ina neman dubu Allah ka ba ni dubu ɗari kare kare yanzu wa za ka wa yau a ka yau da Allah wani amma dai ka ɗanyi wani ɗan ka ba a mawai kai kana neman dubu wato shi ya ba ka dubu kai ba ishirin ga nan ka baya akwai wa wauta wa irin wa amma Allah ya karba Allah yana son haka kullu afu dan abin da ka gama da shi ba laifi ne ka kuma Allah ya gode duk gaba gida to mala'ika zai karba shawara in Allah ya sa ya yi nasara ka bayar in bai yi nasara ba ka ce ni wallahi ba zan je in shiga to za ka to yanzu wajen alheri an gama sai wajen sharri shedan ya ake gane kuma yanzu horon shedan da horon nafsu shedan malami ne da ya ce ikaza a'udhu billahi shajiya ce a'udhu billahi Allah ya ce ya hana gaishe wallahi Allah ya hana bai karanto ma ma duk karatun Allah ya hana je kan kai mutum ne duk karanto ba eh to kuma ikaza sai ya Allah ya yi wallahi Allah ya hana kaga ikaza haka zai ta shi yana da hanyoyi da yawa idan ya gane wa zai batar da kai ba sai ya halattar da kai to wani yanzu dai mutane suna ta suna ta haddaba wani gari mutane kana ta business ne bari ba bizine kuma yanzu sai ka daure a dokai makaranta za ka yi sai girman ka da komai sai ka je ka sha wahala ka yi bizine ke abin da sauki ne ga yanzu to yanzu wane ai ga da bangaren hadisi ga zaune da nan a saka dai ke ba ko ya sai ka ba yanzu kuma kaza hakan abin ne kai ana cinikin ka za ka ka zo wayan ba zai iya batar da kai ba sai wahalar da kai shi malami ne ya san hanyoyi da yawa Allah ya mana maganin sa dan haka dan adam da ya gigice wa shaytan sai ce sai Allah ya koya masa a'udhu billahi jam'iyya hadara ma hadara gaba ɗaya ta taro ba a'udhu bir rahmani ba sai da maryam saboda dalili idan ma akwai dalili ba a'udhu bil jabbar ba a'udhu bi ayati a'udhu bir a'udhu billahi duk sunayen Allah ma ya ta taro gaba ɗaya zatin Allah da su ofinsa gaba ɗaya mina shaytanir rajim dan ya zama duk ta inda shaytan ya biyo dai akwai wani suna ya toshe wajen sannan kuma ya zo ya karo da ismail azim din ma duk gaba gida wannan alheri ne gaba daya a'udhu billahi minash shaitanir rajim to shi shaitan haka yake ya bi can ya bi can in ka je daga wancan sha'awa ka tasar da kai wancan in ka kara kai to shaitan ne ce a'udhu billahi bi amma ita kwanansu tana da karfi kuma wawa ce ita in ta ce a'a kazan nan za a yi to ba za su sauka daga nan ba ina nan kan ra'ayi na da shi za ka yi ka kore ka kore dai wannan dai za a yi in ba Allah ya kiyaye Allah ya kwace ka ba sai an fada ita ɗaya take tsayawa ta rabi da kuma ƙarfin shuka shaɗan kai da shaɗa da da'ifa rauna ne amma dai yana da wayo malami ne ita ko abu ne duk gaba ki da to kan ku bi wato hanyoyin shaɗan ko da kawace kawacensa duk gaba ki da domin shi shaɗan ba horo yake da alheri ba fa inna ya amuru bil fahsha'i yana horo da mummunanan abubuwa to wal munkari da abubuwa wanda aka ki shar'an a shari'a ba abin da rai ta ki ba kuma ya zama to kila shari'a ta yarda da shi a'a abin da aka ki a shari'a ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا walau la fadlullahi ba dan falala Allah ba alaikum a gare ku a kanku wa rahmatuhu da ran da jin kansa ma zaka da wani bai tsarkaka ba minkum daga cikin ku ayyuhal usbatu ya ku wa'annan wanda kuka shari dinna ba dan dai falala Allah tana nan tare da ku ba kuka tuba kuma aka zazzane ku saboda Imam Mali ya tafi cewa shi haddi tsarki ne idan mutum ya abu aka yi mahaddi to ya tsarkaka kaman bai taba yi ba duk gaba ki ya ya tsarkaka ba wani zance kuma duk gaba ki to ba dan Allah sallallahu Allah ba da bai bari ma an muku haddin ba bare ma ku tsarkaka shi eh, duk gaba ki da ya ku wa'annan eh, ko eh, ma zaka minkum ko daga cikin ku ayyuhal usbat ya ku wa'annan jama'a bima qultum sabila abin da kuka faɗa kuma sabila girman laifi min ahadin abadan na daga daya har abada walakin Allah ولكن الله يزكي من ya يشاء ubangiji yana tsarkake wanda ya so yana tsarkake wanda ya so Allah ya sa mu a cikin wanda ya so والله سميع عليم Allah ne ji ne bima kulsin da abin da kuka faɗa alimu masani ne bima kasatin da abin da kuka nufa ولا يعتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله
Eh? ya wuce to kuma yanzu da ba magana ba ya ita ya to wala ya kada jiga ya asa bana a tare salatul fashi qur'ani da ina da mu ka bari yayin mu kwana muna sai ya dinga kula da Allah wani ya dinga kula da fashi to bismillah Fatiha da salatul fashi
هادي إلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون Alhamdulillah. kuma yan wane wanda za su koma da jama'a ya ci abinci wanda akwai wani nagari ma da wani su shi ɗanki a wuri bila mina shiɗa ba mina nasu ba sai gaba ida ita ne a yadda Allah ba shi kuma Allah